من أنها ونحن الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة biyu da watan ramadan hijirar da Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma fata Madina shekara dubu da dari hudu da talatin da tara insha Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya kawo rayuwar mu zuwa wannan lokaci na mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci na karatu cikin alƙur'ani mai girma cikin suratul tauba mun tsaya aya ta 85 a karatu da ya gabata wanda ya ake tunanin da shi da insha Allah wa ta'ala kafin ya shiga karatu an kuma tambayoyi kamar haka wani bayan ya wani an kai bayan kuma a rikon kai ya tambaye su shi ne ko ita ce a wai da gaske idan mutum yana da alwala an ce ne wani kaba da ta sabu ba wai alwala ta ta tayi ba sai ya sake ba. Matuƙar abu da ke karya alwala ba wani wanda ba ya karya alwala sai da in ya rike alkawarsa ko kuma a ya rike da cikin abubuwan da ke karya alwala ko da bai wanka ba ne zai shafi alwala amma kuma ko da wankan ba da su ne inda wani abu da ke karya alwala bai faru da shi ba wannan ba mu kuma a kan su zai zo da ibada da na alwala wannan ba a wannan bayan ya rike kuma shi ma da fatan alkhairi da tambayar sa ita ce allurar rigakafi yadda ya fara allurar rigakafi da shi na cutar hanta zai rukunin ƙarshe nan da shafi kuma da shi zai faɗo cikin azumi shin ya halatta da yi rigakafin kuma yana azumi ya halatta allura ka halatta cikin azumi kuma kuma shi da lafiya za a yi masa allura a cikin azumi in dai ba alluran abinci ba ne amma in alluran abinci ne za a tura masa a cikin ko kuma abin da abinci suka tabbatar cewa wani sinadari ne na abinci ba magani wani zai karo da wasu kwayoyin cututtuka ko cuta ba to idan abinci ne ya kai azumi ko da mara lafiya na tura masa abinci da azumin wannan azumin ya zai biya amma idan allura tura da ita magani babu komai a kan sannan ka nuna da yake yi a zai ci gaba da yi ya mutu da yake samun kuma wannan ma wannan ma bayan ya yi sallama da fatan an sani yadda jin lokacin tambayar da su ke lokacin wato yana nufin tayin kamar da rubuta a cikin rubutun yadda lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya wuce irin lokacin su daidai da irin wannan lokaci na yanzu don ya yi a hadisai kamar da ya rubuta da akwai suna iya karanta suratul baqara da ali imran da da kuma adab da kuma cikin suratul nisa a raka'a daya amma wanda za a yake amma wanda a zahiri yanzu idan mutum zai wannan zai ɗauki awa hudu a awa uku ko hudu kuma nan yaya abin su Allah subhanahu wa ta'ala ya kira an ta ibada kuma lokaci yana nan a kai lokaci da kowane irin namu sannan abin da mutum zai yi ibada in ya ɗauka a daidai lokacin da ya fara kare mutum yana so ya yi irin wannan shi kaɗai ne ya kai wani dare daga tsaye karanta irin wani musulmi kamar da an ya shiga da an tsoro na wani kuma ya karanta sai iya farawa a lokacin da ya ci duk lokacin da ya canja ko kuma dole mana da kullum mai zama daidai da irin nasu domin daga abu da an tsoro na wani kuma ya bayyana na alamomin tashin alkiyama a cewa shi ne wa ya tsara da zama lokacin da ya fi kuka za ku ga wata kamar sati daya za ku ga sati kamar kwana daya shekara za su yi kamar wata daya ku kaga ma'ana lokacin da mafi saboda haka wata gida zamani da suke rayuwa yana da bambanci da irin wannan zamani da muke rayuwa amma mutum yana so da rayuwa wani suna zai fara da wuri wato cikin dare in har yau tabbatar ya rufi haka in yi bukaci haka wannan ma'ana amma kuma kuma da kuma yadda aka yi cewa a kuji wani fata yin kuma ya zama kuma gaban da yana wannan shirar ban su ba da gini Allah subhanahu wa ta'ala shi tsara mutane a daidai lokacin da yake so waɗancan annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon a wancan lokaci da lokacin yana tafiya yana gudana gurgurin har lokacin da aka zo kan mu a yanzu ko kuma na baya da mu a lokacin suna tafiya ne da kuma yadda Allah ya tsara su tafi mutanen da suke rayuwa a wannan lokacin za ku ko da irin ibada da ake yi ko a nan suna zama da kuma da yi za a iya yi a wannan zama sai dai kawai za ka iya tsara abu ne daidai da irin lokacin da suke rayuwa wannan ma'a wannan bayan ya sallama yake kuma ya zuwa a kai yake kuma ya kai take da ya ake yi yaron da aka haifa ko ba akwai tsarin bayani da ya kamata mu ya kuma wannan wanda yake bukatar ala ya tabbatar da shi bayan abin da ruwan ya saba mata ka kuma da ya kamata ya da wata ala za mu jira su an yi tsara gobe abin nan ko kuma wani lokaci na gaba wannan bayan ya sallama da kuma fatan alkhairi da ke tambayar ka ita ce mutum ne ya shafa'a bai tashi da wuri ba ya yi shuru sai karfe hudu da rabi wato sai karfe hudu da rabi yaya hukuncin azumi da yake kuma a azumin yau da ake yi azumin yau da ake yi karfe hudu da rabi ba matsala karfe hudu da rabi ake matsala sai kawai da tashi da wuri wani kudi suke zama sosai ya ci ne wanda ya rage nasa amma ne kudu da rage ya ci ba mu fara kudu da rage har kudu har ke rage wa fada tukunna ke kan sana biyar kudu da arba'in da biyar a yau da jiya duka kudu da arba'in da biyar ne lokacin da ake kiran sannan cewa aljiriya ne za ku zai barci abinci a wannan lokacin amma ƙarfi kudu da rage zai ci abinci yana da wani minti goma sha uku zai cikin abincin ta da wani za su ba mu matsala a wani sallama wani bayan ya sallama ya ce a da fatan alkhairi ya ce iyalin su ce ta haihu kuma ta yi wankan abin ta yi wankan ƙarfi ya ce za su iya yin planning na shekara biyu ko uku yake tazara kenan kamar yadda ya rubuta domin yaron da suka haifa ya samu ƙoshin lafiya ko kuma wanda shi ne kiriyar su ba ba dama su yi wannan sai in kiriyar su ba da kiriyar suka ce wannan yaron lura da harkan abin lafiyarsa da kuma yadda yake wato ba sun faɗa kuma don wani irin abin da ke sa mutane yanzu su kai da aiwa ba wasu yau kuma shi ka mutane suka yi karuwa a yanzu ne tunanin talauci wasu ya Allah ya ambata a Al-Qur'ani yawa Allah ta kula wa da kuma yin illahi ko kashe da illahi duka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kuma yawanci da yanzu yanzu kana fara magana ko wani wanda yake tunanin takaita iyalai daya ko ɗaya da aiwa farko abin da fara gaba shi ne yanzu da zai yi kurjiyar su kuɗin makaranta a wajen mai damar kuɗin makarantar su kaza kaza ba ka yadda za ka yi cikin goma ko ashirin ko talatin da wuya in an samu a saman da za ka gina cewa yanzu abin da ya rami da ya yi ayan za su kuma da su ba a kawai wannan ne makarantar da ake gina su ko ka za su ko ka su kawai ke tunawa wani yaran suna da kawai yana da ba zai ke gina har ya manta ba wanda su nawa ne kuma da kuma da suka yi da yayin da kanyansa sannan yanzu ka yi sane wani ya ba wani iyayen su nawa ne a gida ba zan da yake nan aka gano iyayen da da jasuma da ne da abokan zaman da uku ko abokan zaman da biyu ko wata iya abokan zaman da daya haka da aka samu shi a wurin bayan da za mu ji takwas ko goma ko sha biyu ko ka samu a wurin yan uwar mahaifiyar su mahaifi akwai takwas goma sha biyu ko makwabta kalmar su a cikin da kaza ne ba wani bayan da rabi haka ya rabi ba a matan da gwamnati ba ko ka kawai gona yake zuwa ko kaɗan kasuwa ya zai ɗan buɗe abin da yake buɗewa a wajen kasashe a rana ɗaya waɗanda yara za su tagayyar da bayan da rabi. Ita ba kina ba. mutane da shiwai da ɗan ta gudu sana'a da kururuwa da ko za ka ga garin suna aiki da ke da ke saura masa biyu ko saura masa a wata mutum yana faɗa da matarsa haka sun ta zuwa har a ɗalibai a filin nan ta zuwa tana cewa mijin da ya yi ta aiki za su shiga kama mu dona yi ta aiki da za su faɗa wata ce ta aiki ba ta aiki ba ba su ta ba ba ta aiki kaza ba in ka yi magana da shi abin da zai gama kawai wai a kawai yanzu za mu a kudin makarantar shi babban abin da ka yi a cikin zarta ya wuta da shi ko za ka samu idan ya ya kuku ko hudu kawai kawai abin da suna da kuma suna yana da tsari da ya yi kamar da tujan anguwar su lokacin da yake yawo da tujan a cikin gwagwamna kuma suna kokari wajen tarbiyyantarwa a wancan lokaci da tsari da sauransu cewa makwabci ba wani mutum ya fito da kaya ba wani da ya ga mun cewa sun tafi kaya amma shi kamar da ga ƴaƴan ka wannan baya uku cewa ku dinga ga kayan makwabci na ko sun su da shi ne kawai a cikin gida to kin sun ji kawai kawai suna kallon makwabcin ya su kawai kamar ba mutum ba ku kawai shi kenan ba zai ba shi da mota ku ko ba abin da kuka sani ya yi mota shi ne mutum yin wannan tarbiyyar ne saboda haka wancan gidan ma mai mota ne mutum wancan gidan ma mai mota ne mutum za ka wani na yaran su ne gaba wanda ba ta ganin kowa shi ne mota saboda haka wani yaran su ya shiga tarbiyya irin tarbiyyar da aka mutu yanzu sai Allah ya san farin da za a yi kuma Allah ya kai saboda ba su san wani mutum da ya ce ne wannan shi ne matsalolin mu a yanzu wadda shi ne suna da kawai suka kai da yara da su ne inda malamai sun yi jima'i gaba ɗaya suka yi jima'i cewa ya halatta a yi ta zama ko a kai ta a tsaye da aiwa zuwa wani lokaci shi ne kiristoci sun kwace-kwace suka tabbata wannan yaro in mahaifiyarsa ta samu ciki a yanzu ba mamaki a iya rasa rayuwarsa ko kuma ya yi mugun galabaita shek muhammad na bin albani da kai yi ibogi masu yin dukan su musulmai ne shek na bin albani shek musulmi shek abdulaziz bin ba da korin shekunan malamai na zamanin nan sun ka sai a'a in dai an yadda cewa ya tafi cikin da gaske kuma yana da amana ba su ji bai amma yana da amana musamman a abin da shafi wannan likitoci to sai suka ce wannan yaro ya kamata a yi masa kudura samu a jikinsa da su a wannan lokacin ya halatta amma da zarar iya watanni da su suka faɗa yanka to kuma da ya halatta a sunan sun za su kama kwatowi manyan wajen malamai don in har wannan abu ya tabbata malam alifofi wanda suke da amana sun yi bayani sun yi bai bai sun tabbata da su ne na kai kare ba to wannan wani kai ko kuma waye ba wanda suke su kare ne ko kuma waye to wannan da ani da mun yi wannan da ma sannan wannan yace bayan ya yi sallama da kuma addu'a farkai yace wai shin ma akwai kubiri ne akan mu ɗalibai kasancewar wasu lokuta ana sallah ana sallah amma mun muna aji eh wanda ya halatta alikama da sura da ake tabbatar da wannan alikama da sura ya yi kusa wa wasu mutane waɗanda suke noma suke gyara amfanin gonansu daidai lokacin kuma da aka sani alikama da sura da su ya halatta su ƙari ta gwamnati ta samu har an yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tafi an kama hanya a rikon suna canji wajen madina amma daga da kama su a lokacin sunan ke kiran fada za a yi kala to da kana ko bin gyara wannan kuma ana sai ka kuma kun birin wannan arzikin kuma kai sallah da na sai ku zo da biyan ku kuma kai sallah sai ku zo da biyan ku in ana sallah karfe ɗaya ne kamar da duk lokacin da ita to na dole ku misali sallar da ana in har ba za ku zo a jiba sai ma da riba sai rana ta faɗi dole babu ne dole ku fito kafin rana ta faɗi ku sallah ku kare kuma rana amma in za ku zuwa kan sani gaskiya ne wani za ku karfe hudu ko karfe biyar ya halatta ku kare da wannan ilimin ku zo karfe biyar ku sallah na rana ya halatta na su suna da suka tabbatar da wannan a babu kuma ya kawo mun Allah ta'ala ala wani da likita da sauran abu yanzu likita in zai shiga aiki wa wani ne su misali in yi shiga yanzu ba zai shiga ba sai gobe ke tunani ko kuma in yi shiga bayan shiga ba zai shiga ba har sai a zahar sun gobe yadda tsohuwar za su yi wannan aiki idan idan aka sallar asuba ya halatta kun sallar azan in dai azan za ta lokacin da yake da ko kuma za a shiga duk abin da aikin karfe sha biyu na rana amma duk tabbata ba za su zo ba sai wajen kinta su ne kawai a lokacin da azan da aka so su shiga rashi da sun bi sai kawai a kira sallar su al'aikin a kira sallar su al'aikin a rana ta fadi in rana ta fadi ba za su fi sallar magariba ba sai su yi a sun gaba ko da ya kai karfe goma da ne sai suka fito sai su sallama da yawa su sallama ko da ba shi wannan mutum ya tabbatar da wannan hadisan da sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wannan wallahu ta'ala ala shakar da ya zai a cikin sunan abin da an karanta wallahu ta'ala ala don su ba mu shiga da إن شاء الله تعالى لهم في ذلك الأرض آية 86 من سورة التوبة نظرنا على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو القوم منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
الله سبحانه وتعالى وإذا ما وإذا أنزلت سورة فاتوا a ayar da muka karanta a baya wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri malaman cikin da ba ta mutunta kun sai kamar yadda Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma da ya yi cikin ba kamar da kuma shi ma sunna ce ta Umar radiyallahu anhu cewa Umar radiyallahu anhu idan aka ce wani yaro majhulul hal wanda bai san yayin da ba ba su kowa da ne ko ba mu ba Umar radiyallahu anhu baya yin sallah gare shi sannan Umar radiyallahu anhu shi ya ba Hudayfa bai yi sallah ga mutum ba dan ma baya yin sallah gare shi da yawa daga cikin sahabbai suka bar sallah akan mutum in Hudayfa bai yi masa sallah ba saboda Allah ya ana ya ce wa ta tabi ala ahadin minhum ma ta abadan wannan hanyar ya fi tabi a tahrim ba wani haramun daga cikin mutum ya tabbata munafiki to iya mutu za a yi sallah haramun dai a yi sallah mana haramun da muke yin sallah shi sa malamai tsarkuka sahabbai suka tabbatar da cewa ba ta yin sallah ga ga mutum da sun tabbatar cewa ba munafiki ba in ma su kasa gane halinsa to kuma da kana wani shi kan kawai kasa waye shi ne da ke gurin sallah shi ya hakura wannan ke nuna cewa to idan kuma wasu abu da sifofi ne na munafiki ne da shi ko mutum zai cika sifofi guda uku kada mutum zama makarici ne an tsere da ƙarya cikin magana wani ba da zama mutu mai girma an tsere da hali ba da zama mutu mai girma an tsere da ƙarya a kawai ba da zama mutu mai girma wai ta abubuwa guda uku to amma a duk da ɗaya ku an tsere da wannan ya kaji wannan ya kaji wannan wani mutum ne ana komai da komai ne shin za a yi masa sallah idan manyan mutane wanda su suke jagorori a bangaren addini sun masa da shi na bai yana ba in yana cikin da addini ta hanyar yin karya da abu da ta hanyar yin wasu sunafin wanda zai cikin da addini ko sakamakon siyasarsa ko sakamakon wani mukari da yake so za a iya wani yanki da shi ya cutar da musulunci ko musulmai wannan shi ne mutu ba za a yi musulmai ma'ana in za a zauna ana tattaunawa da shi sai za a cutar da musulmi ko da shi musulmi ne da zai bari sirrin musulunci da kan wajen kuma ne ko don siyasa ko don wani zai na bukari da aka yi masa ko don wani zai na kuɗi da aka yi masa yana yin wannan to in yi musu ba in yi musu ba ya san wannan fa shi ne munafiki wanda ba za a yi masa ba sallah da yake haramu ne ba ta da ala ahli kuma na to amma idan misali kariya ce wacce ta kai ta karantar da an suna da sun ya bayyana cewa kariya kuma da kuma da biyu kamar an san da kariya yawanci zai baka bayani amma ba wani kariya wanda ya shafi cutar da addinin musulunci ko al'umma ba amma ko yi ya saba da kariya to a kuma da za ka ga kuma sun saba da kariya kuma za mu yi to irin wannan aka ce a ba za a yi amfani da wannan dama ta wato tuba ta karya wacce a cikin kula da ya abin da ake tuba ta kula biki a ce wata sallama kawai ina yi suna zuwa yi wata sallama shi ta cewa yau Allah ma'ana bin hajji yawa wanda suna kasance da ya tabbata da cutar da addini ko al'umma da su wanda shi ne ba za a yi sallama kowa sai a wani kawai da sana wanda duk ya ce da jinin su zai ya ce da gari su a kona gari su kawai mukamin shi ya baka yawa wasu yadda kan yana da su da ko ana nufi da shi kawai wani mukamin ya karya da aka yawa ta shi su ya kare shi balle kuma ya ce da masallaci ana zuwa na ruwa a cikin masallaci na ana shaka in dai an gane wannan me shi duka ɗaya mutum ke kwaya ko ne ko kuma a gaba mu ne wannan shi ne abin da malamai magabata tun daga sahabar ke kai kuma rafi Allah ta'ala a kuma shi mutum ne musulmi ana fara da shi amma in dai an ta same shi da zuwa da mutum ba ta yi sallah mutum ne musulmi ana sallah kare da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya in haka ba ku dai ba ku dai kada wannan mutum ba su ba ku dai ba da ba ku dai ku da ajara ni wata ta ko ku yi kai shi ba ne to haka ake wannan kana wani shi tsari da malaman ke yake ba shi cewa ولا تصلي على احد منهم مات ابدا هو ابدا الى الى كان ساعه ويكون لا تتكلم فيها سنه يكون عندهم ابدا لكن دون هذه تؤدي هذه كل هذه او الحاجه الى ايوه واللي يكفك الى سنه الدين مسلم الى مسلمين سوى لكل من امر يقع بعض الدنيا وهي ترى كل الى الاولي يا يا مسلم كل جنة إلى أن يوم لا يجوز الجنة لا يجوز والله تعالى أعلم Allah ta wani zai kare bayani da malamin bi a kan wani aya magana wa aka tabi ala ahadi min nas abada kuma ba bayyana ta ke Allah subhanahu wa ta'ala ta wani da unzila suratu idan sura ta farko an aminu billahi cewa ku yi imani da Allah wa jahidu ma'a rasulihi yin jihadi ko barnaya wa tsarka addinin Allah ma'a rasulihi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka ga irin wannan sura ta farko in sha Allah ta ulul qawli ne sai ga ma'abuta wadata ma'abuta dama suna da dukkan dama da su tafi haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma in zuwa ta gojiya a cikin haji sai ga suna da wani ibi suna da wani ibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ban bukari suna cewa zanna na kuma alfahimi kan wanda a kyalin wannan da wanda za su zauna a gida wanda da kudi a kai kasuwanci ya yi yawa abin ya yi fashi da sauran wasu abubuwa wanda kuma da kai الله سبحانه وتعالى يقول ويقول الذين امنوا لولا انزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت نظر المغشي عليه من الموت يا اخي مثلا بهذه الاداء ايات الدين على وقت هذه الكلمه من الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي يكون رسول الله ثم مشكله الرسول وأنه duka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sai ga da alheri rayuwar yanzu da yake ka duru a ayyuku sallabi bi sha'ani min al-maut duk wanda har ka ko rusu aka ce ga ka ga ka ga shi ke so sai ke riki da kiribi ya rasu da ka kalla za ka ga sai ka ce mutuwa za a yi sai ka ce da mutuwa a samu amma sai da Allah mai mutu amma in koyo ne da lafiya da alheri ya su ko amma ai mu ahadin sunna mu ahadin sunna to su su ya ahadin sunna sai shi na sunna yana sarki da kanta alhali ba ba yake sunna ahadin sunna ya kare ahadin sunna a rukuni a jiya da koyi wani ahadin sunna ahadin sunna ne ya ce a wani ahadin sunna ya kare a koyi sai mu da ke koyi sanakun kun da ake yi gida ta fi suna cikin yi in amince in aka ɗauki lokacin zaman lafiya to sai magana ai kaza ai kaza mu kaza mu kaza shi kaza ba haka bane addini musulunci aiki ne in ka fara a aikata da gaske kuma a cikin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukiya duk abin da za a yi zama duk Allah subhanahu wa ta'ala ake yi ba mu gana ne ba mu gana kucewa har wannan yawa Allah subhanahu wa ta'ala kawai ake yi amma su ba ke kuma na jin lokacin da ake bukatar aiki ko ake cikin tsoro ko ake cikin wani abu da mutane sun zama a wani mutum ba zai fara ba ya rike ya rike a kan harkar rayuwa kai wani ba ma mutum da ya kawai da an ce wai ɗan abu yana yanzu da lokacin da suka yi an ji ɗan abu zama ya ɗan yi gaba shi da a ba ku ya aike ba aike kuna da cewa ba ku har ya ce su gure yawa cewa ba ku ya ce su gure yawa ba ne wani ba a jirgin kakasar ga banki ga inda ba banki ba su gure amma maganganun mutane ya ce su gure yawa suke yi wa kansu addu'a mummuna wanda ya ce ba kuɗi wanda ya ce ba abinci wanda ya ce ba harka wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza sai abun ya taru Allah ya kalli addu'a shi kenan ko an samu wuri ba zuwa nan wannan addu'a ne na mutane su dawo ta wanda in an samu zaman lafiya mutane sai su rutu da wuce gona da iri shi wani gari wanda idan aka samu zaman lafiya sai su su amma dole ne ka ji a cikin yaji sai ta zama kudin kawai da ta ce ku ku kalo da wadata da komai amma sai yana neman ilimi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko da gaskiya akwai matsala ba za mu iya shiga ba ba za mu iya shiga ba Allah subhanahu wata'ala yana faɗin ɗabi'un alƙararru bi an yi kuma ma'al kawali sun yadda sun amince sun gamsu su zama tare da waɗanda suke cin gida tare da abin sallallahu alaihi wasallam wa kuma ala qulubi qawm la yafqahu sai ga an yi bi akan zukatan ba su ke gane gaskiya su da dama sai ka yanzu shi mun Allah sallallahu alaihi wasallam yayin halitta ya kuma kai da ra'ayi يمكن أن تزوج بسوطة ذكر لأنه له قوة وكلابة تكتب يجبايا إلى قوة في شكلك ولا يجب شكلك إن أنظر إن أجلس فرقوا تعلمك إذا يأكل bari da kuma kowa ne kuma in ne ya zama ba cikin in an wani tafkar gwamnati ta karkar shi ka bayan ka ajiyar da kudi shi ya gina gida shi ka bayan kudi zuwa iyayen yaran da yake kuka kawai to kowa ma ya yi ba da ba wani ba da suna ne shi ba da nasu shi ne in dai shi zai samu to kowa ma ya amma shi ba ta adalci da mutanen kirki farko shi ne in na yi al'umma ta ba tura yi kuma tura yi mutane a lokacin kan jirgin za a yi zaɓe ta cin gozo zaɓen za ta yi mamaki mutane sai yawa su gozo yawa mutane a maka yiwuwa ƙaramin kowa ya zai wanda ke baro kurki bayan sati na tawa in an yi zaɓe najeriya ta zo a lafiya zai yau ya bar mahaifiyarsa wani ya bar babansa wani wani ya bar iyalansa ya bar ƴaƴan jiragirai har masu shan wani shi kai wajen wajen da kafin najeriya su zo na lafiya zai yau wannan zuwa da alamun na fitowa ne wanda ke gani ƴaƴan da ku zaru mana a zuwa kan da suka bada a yanzu har yanzu an kashe ƴaƴanka da matan ka shekara ta sai ka dawo ka zo ka nisu ko ka za ka wata sake auren wancan ka sake aiwa da ita ne ko ka yanka ka ma shigar ka ko ta yi yawa suna su dawo sai kuma hali muna ce mana wannan akwai kuma wani bawan Allah da na gani tun da rubai ya shigo jirgi zai zo kada wuri a cikin Najeriya. Najeriya ce ke rayuwa daga ɗan yi ya jirgi kawai zai zo kada wuri a cikin jirgin zaɓe na Najeriya. sun kawai zai zo yi koya ya ce ba ya son a ce wanda zai ci ya ci ba tare da koya ba. Daga zan kuma yi goyi ma da tare da shi. Amma da kuma a wasu kuma kuma na gani. Yau, saboda haka gaskiyar magana mutum ya kamata kullum ya kira yanzu mabuka ya ake ciki abin da kullum jama'a ya ake ciki ta'yansa ya ake ciki idan kasar nan ko jihar nan ba ta yi kyau ba kai yi nan yanzu da kana da haura arba'in wani haura wani haura sittin wani haura saba'in amma yanzu kana da muna kan haura shekara saba'in a rinka gona kirki don za a baka misali ta'ya'yan shekara ashirin ne kasa goma sha shekara takwas shekara bakwai shekara uku waɗannan ba ka jin kawai za a baka misali a ƙona gidan saki a rusa da saki a zo a kewaye gari a cinna masa wuta wani suka fita suna gudu da mata da maza a yi tare da su ana zuwa da su kana can abuja na yin gidan aljihariya yanzu kana tsammanin aljihariya gaba wallahi na zuwa da cikin gawa ne abuwa Allah subhanahu wa ta'ala bayin ka ayi wala kai da hannunka to mutane kira ba ta gane ba da yawa ana cikin munafiki a yau sun yawa mutane na kai sai wanda Allah ya ce ke da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da malaikar jibril ya sauko ya kirga munafikai kuma da jira wani shi da tambaya sai da har hajjar yi da su na shi tsare da umar da sun yi ma an shiga su kuma kai kana tsoron to yau ne sai san da ko ne da nan an yi zaba da su ne kawai yau ne da kuma yi saboda da wata lafi babu da ba amma yau nawa ne kuɗi yake wucewa da ɗaya su ke tafiya kuɗin gwamnati ka samu matsayi a cikin kuɗin gwamnati ya tsira da kuɗi ba ba ka ɗauka ba nawa ne a cikin a ce baka haɗi abokin mu'amalar ka ba saboda a cikin a ce baka zalunci wanda ya ajiye ka a shago ba saboda a cikin a ce baka zalunci yaran ka da shago da ka tsoro ba nawa ne a cikin yan kasuwa nawa ne yan san gari yaron shagon su ya san mai shiga maganin suke da kuɗin da dafa to da kawai sun ga zama yaron wani suke zai yawo da kwado kawai saboda kan ya gane zai koyi ka nawa ne su ya ya kuma tashi shi kawai a kore shi a rabuwar mara da gangan wani kan a tsallare shi ya shi ya samu kuɗi a hali hakkin gari da shi kuma bai ke kara da zuwa a kafin duniya su wani zuwa ya zama haɗi ai ma haɗi ce mutane sun da cikin iyaye sun da cikin umarnin gidansu sun da abu hawa ba tare da kun zai ba sani ba haɗi ne muna kan cikin da don haka da yawa a yau wallahi yawancin ana cikin kwasu mana kuɗi annan kwanci da zai kashi kamar wannan da zarki wala ta zarki a cikin wani yana neman shi kama wani da wannan ya ce kokari ya aka wani da ya fada yanzu nan za a fi gine da aka wani bawan Allah in ka ji ba za ka iya hadi ba sai ka ji wani jini ka bada ko a halin gine da jini ba ka yi dutse ba ba ka tabbatar ba in da aka fashi ko ne ba ne fata bayyana ba ka yi komai a ciki ba amma ka je ka tsorar cewa da su muna cikin muna gudu ba mu sani ba wani kai ma mun sani da gangan mun ce saboda haka gaskiya wannan zuwa cikin muna gudu da sahabbai da yin tsoron kan ko an kira shi musamman yin wani ke zama yin mu ne a yau da sun san da yake da shi da kuma da kai da kai ne a cikin gobe muna gudu wanda ne da ke da shi ka kika kare da farko akwai karya akwai harin wai karfi da kana akwai karya alkawari akwai girman kai akwai walakanta mutane ma'ana kai ka ganin zuwa ne duk gaba da zuwa kowa bane sai dai akwai handama da kwarai ruwan sibobi ne na mutu wanda su su ta kowane sauran su kusa da biya handama da bi kawai da an kawo da sai ce muka samu ya kai ga al'adar wawa wani kuma ta wani da jirgin don su ana kawo abu a ajiye a nan ko da bidiyo ne yau da za a je a nan ba kai ta ba wala wani da zai zo ne sai ka ji haka da zai amu ko sai haka a duniya su a kai ta ji ji ba sai an ba a duniya wani ya zama ba ko ya ce na ko ya ce ko ko mun da ne ga ina shi wani wani ba ya zama ba sai ba ya zama ba wani kan kan da mutum yawa minti a wurin sauƙin aure sai ka ga mai yau ya kai hamsin ba da yawa lokacin da wuta ya wuce zino ne ma ko da mai zuwa zuwa wani abin ya kai cikin wuta ne ba a gurin saura aure za a zuwa da yan doro wanda ko kana cikin bacci kai ko ba ka gwamne ko kana ina kasan goma da minti za ka iya biyan kuɗin ka a wajen da yana sa hannu zai zuwa ɗaya ko wanda ake cewa kugun da gaba ɗaya ko goro na wani amma kai ka mutane suna wawa takaddu da suka zama da rawa da takaddu wani suka yi daga can baya a bani takaddu kawai a ce rubuta ne an rubuta ne wani yawa su wanda an rubuta ne wanda ya zo da rawa da yi a kan zafi su to son kai da kuma da kai akan kuwa wani na da shi a nan rafi wani rafi da wani niyya wani ya rai wannan ba ya sa a yau wannan jihohi kowa a cikin da Allah ce ne dan zauna a yau yin ya kirga ya gani wanne ne na wanne ne ba na ba ƙarfinta sai ka kuma tunanin kai kai suka ma Allah yi Allah ya ce ma ka tuba ce kuma kuma na ce Allah ya kare da zuwa an yi kuma al kawai da zuwa ala kulli kuma ya ko
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم kalimar da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce na shi ne ga rasul amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam والذين آمنوا معه ولم في إيمان حريص شكرا صحابة ذلك ولم يستطيع في رفعة الإيمان ولم ينافق ذلك من أقوم تلك ذلك وفي أقوم أكيدا ولم يستطيع من قلب ولا قلب سكر صحابة سرائي سكر سرائي إن كنت قلت لك لما ذلك سرائي سكر سرائي amma alkhairin da ya ci kurakure da yawa har ma ya yi kurakure sai ka ci kurakure da kurakure alhali suna da munafiki ne munafiki a cikin mara imani bayan da tunani ko mace ne ko munafiki da matsala ya ke fara to ka faɗa a maka dariya mafi mafi kaskanci mutane wallahi da dabbobi suna nufin da yi magana in wani yadda zai faɗi kuskuren abubakar ko ruwa ko ruwa ko aliyu radiyallahu anhu da sauran sahabbai dabbobi ma sun faɗa saboda mutum da ya samu da yake mutane da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kudi a kan baya la yake rasul amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والذين آمنوا معه يقولوا في إيمان كريم الله يكون أمرهم في إيمان كريم من الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم سوك في جهاد بأموالهم وأنفسهم عثمان رضي الله عنه لو كان لا يأتي تبوك لم يأتي تبوك وقال صلى الله عليه وسلم من ينفق في سبيل الله واجدنا في سبيل الله وقال رضي الله عنه يقول يا رسول الله يا راكم تكون من سنة ولا تحصل لا ولا في سبيل الله يا رب ليك يقوم يا أبو دريب على الدين لتوقف في سنة ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أتيما كان في سبيل الله وقال يا رسول الله وسمع سنة ولا تحصل من سنة ولا سنة أبو دريب على الدين لتوقف في سنة ولا سنة كما هو من قال السؤال في الكتاب كان في سبيل الله وقال يا رسول الله اقول له الله سبحانه هو يقول في شيء يقول في شيء يقول في الحكومه الجوارع الى ان الله في ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من ذا يوم فقل عثمان لي والله في اكثر فقل عثمان لي كل تعقول لي الله يا اخي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم في جمل محمد صلى الله عليه وسلم سورة الدولة بذلك الإمام manzon Allah ya ba da wannan fara ba ba da ba to kaje ka wani lokacin nan ba a sa lahira da mu da ke da Usman bin Allah subhanahu wa ta'ala ne wa ulaika wadannan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da mu khairat suna da alkhairi alkhairi sun bin yawa in kai kake ba da alkhairi sai ne ka wada amma mu abu da Allah yake yake wa ulaika da mu khairat duk mai imani wanda ya imani da alƙur'ani to ga wanda Allah wa ulai ka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kai ma suna da alƙali yanzu mu ne da ba kai mu ba sai mu ko kai mu gani mu kuma da Allah mai ali wai ka wai ka amma su da kun je ba kun sani don har kuma duniya Allah da su da wannan magana magana ta da kira kira ni ta ala karanta da Allah ya san ba mutane ke ba da kuma don Allah ya san gaibi ya san abin da zai faru ya san abin da zai da zai faru kafin ya faru in ya faru ya ne kan ji Allah ya ko da Allah ya ce wa ulai ka mun kai ba wa ulai ka hum al mutakuna ya Allah Allah ce wa ulai ka wannan hum al mutakuna su ne masu rabu Annabi sallallahu alaihi wa sallam shugaban al'umma gaba daya shugaban halitta gaba daya shi tarbiyyar da khairu murabbi shi ne mafi alkali masu tarbiyyar da wace da ke da wani akwai shi nuna musu baya gabatar da kanka a wani yau Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan a cikin alqur'ani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a tafi sai da cikin ya kokowa aka ce ga ba abinci ba ku ba ku yin tara abinci ba ku yin abinci alaihi salatu wa sallam kowa ya kawo abin da ya mallaka na gudu za a hada a raba wanda ba ya shi ya samu za ku yi ba da da na kan yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi ne mai yana jin yunwa kazan sahabbai yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda suka haddace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haddace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi jiya kwayan kyau sai ka tafi shi kuma kai kiri kun haddace kyau da abarsu babu na fi yadda ina kallon duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kai akwai yunwa yake an yi ba yanzu ya za a yi wani ta zai ba da da baya bai ce ku tara mun in ji ba ko da yake da dukiyar talakawa ba a annabi sallallahu alaihi wasallam sai a farkon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda shi ya mutu a cikin al'umma akwai baki a kansa a gonar jiya kada ba an jama wajen ba cewa in na mutu da baki da ruku ya ko yanzu ko ga wani ke shi a yadda wanda shi ya mutu da baki a gonar jiya wanda shi ya mutu ya bar dukiya na magadansa in ji wannan Allah sallallahu alaihi wasallam daga adam dabbi ibn abdullah ne ya shi da Allah mutum ne ya wani da abu ne ya samu hafiyar da ya ni ka yi suka manzon Allah su da za a yi suna akwai yunwa ya za a yi wai ne a cikin ne su ne babu komai sai ɗan gunkin na wannan na cikin nan da aka yi da yanzu zai ishi manzon Allah su da zai zai ko shi kaɗai kan zai ishe ya ce to da fa zan sai da zan yi shi ya zo shi ga da shi kuma haƙura wasu da yi mai ke son manzon Allah su da za a yi da zai ta dafa abin yana kan duniya ya da yake da in yi rubutu ga mutu da yaro sai da wurin wannan Allah sun bari da ya kusa shi ya kusa su buya ko a ake wai a tsaro ne ana jira kuma bin wannan Allah ta da Allah da ku kusa da wannan Allah ta da Allah da ku kusa da kullun da ya rasulullah akwai nan da ya ya wannan da ya mun da mu ta ko ne da mu ta sai da adam ya ya ta láti ẹni àpá àti ìdájọ́ta jáde lè wí lè lórí ọba pàdé. Òṣèlú ọ̀dọ́ tó lè fi mú ìgbè dára tó dára láti àdúgbò ìkàlẹ́lẹ̀ ìgbè. Jáde yana sanar da mu cewa a sanar da jama'a a jirgin Allah kuma da zai karfa. Sai sai yanke ga manzon Allah a cikin yau. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu. Aka turbo mutum aka turbo ya gani. ana kowa gari jaran musulmai sai gaba abu da zai zai ke kan duk abu da ba manzan Allah bai ce suna kowa sai to kace amma Allah bai ce suna kowa jabi ibn abdalla radiyallahu anhu yazo yana zuwa cikin Allah ya tsaka ne kace cewa yayi ka kabar hadisi akan sunna ka ya yawon shi ne ya rasu da abubuwan suna ba ya ana kai ne duka da suke yi ma ita da kuma da duka kuma yace zan shiga gida bismillah mu kare duk mutane da ya aka ta aka shiga yace a kawo kire aka kawo kire kire kire guda goma yace to yana ci ba da hannun su sallallahu alaihi wasallam sai an shiga kire sai ce kace mutum da ni su wallahi abin mutum ɗari goma goma ɗari goma na adadi mutum ɗari su shigo kowane goma kewa ɗaya suka shigo suna cin nama suna cin nama suna cin nama kowane goma sun ji da sun kosu da ɗaya na da da nama wani ta ba su ba za a kula jiran ko ɗan da nawa ne ba wani shi ne shugaba ba zai fara ko kowa ya ku yake kun koshi suka zai mun koshi a sallah ba ku yin sawa wata wasu ba su yi ruwa ne a da ke kuma ce da ake mutu ke ta so wa'annan tsarin su fita a ce kuma wasu tsarin su shigo ta sake zubawa a su sake neman tsaye wasu tsarin suka sake zubawa goma goma tsaye kowane tsaye aka aka yi tafi kowa zai ne kuci ita kuma wani suka ce mun bai jara su lalla da ke kuma kuka wata kai da aka kasa goma mutum da kuma da yana da ke kuma da wannan gire يأتي بالله المزارع هو الرجال اللي كان الحديث في مدينة وكيف تكون من القرى أمريكا لا جاء هذا نعم يقوم بالله كويس أشجول الترين هو مسلمين هل أهل الكتاب هل يهودا هل كافرين أشجول لنا أشجول كل واحد أخويا كافي من زمان الإسلام صلى الله عليه وسلم شرع في جمع جمالية يبدأ أقول ولي بكاتا أجد يا رسول الله تمكن أن ننزل إلى الأمام da domin bai biya sai da kowa ya kusa kuri wanda tarbiyya ta gabatar da wasu aka rayuwar ranar guri aka kawo abinci kowa da su nuna in na ma guda ɗaya ne mai suna gawa iya so da maka da su a wani amma da wani aka ala rama da rama ya wani ne ba fasa da wani a yi yin shi gani kan wani shi ma da wani kama da mai kasa da wani suna da wani wani ka a ba ma da ayyukan wani dan fara ne da ala mu gani kun yi da kuma ku a tura da wani ai ta ba ya wa da amma ina kana zuwa kai iyo da ta ro da kuma muni wani da ya zauna wa ya goma in da ku zo na namu in san da ni da kuma kai ina alƙai ne ba wani ba da ta ba da za mu je kuma da da masu kudi da talakawa da yan kasuwa da ma'aikata da kowa kowa ya ci matsala ba su salari mutum in ba wanda Allah ya kiyaye ba ana yin salari in wani ta ce lawo sai an yi salari wai wannan wajen ne wala abin da ai ko abin yana da dubu ne ba shi da ka dauka salari da dubu ɗari ne in wani ta ce lawo abin dubu in wani da wanda ko da ya dauka ba ya yi an salari ko kuma ya ce ba jira da yin salari me yake mu ga wannan matsala da biyu mu ne wannan da biyu mu ne yanzu ai bayan Allah zuwa rayuwa da dubu ɗaya da ɗari biyar sun ciyar da mu da iyayensu kai ba su dubu ɗaya da ɗari da dubu da biya suke rayuwa gaba da su ba su ciki shekara bai taɓa da su uku nasa ba iyaye ma su rayu yawa da su da mata hudu da ƴaƴa talatin ga wurin ana cin cikin rayuwa amma amma wani da marmari sun yawa da tsaye da sauran da haƙin da munafin mutane da za su samu su ba da haƙin da zuciya sai sama da ba ba ta ɓata hanci a cikin ta ko mutum da hayaniya da azaman aure ba ku karewa ba ku hasara suna nan suka rayu zafi a ƙarfi suka tashi ba ku asibiti ba ku magunguna amma sun suka mutane su suna nan ba ku ciwon suga ba ku ciwon alba ba ku ciwon wane ne ba ku ciwon mene ne ba ku hawan jini ba ku kaunar jini suka ba ku amma ko yanzu ta ko ta ina abubuwa suna matsaloli an ji wata da kawo a yin suke da sai kuma na jin jini in ka kawo mai suka tafi kuma na jin buga in ka kawo ruwan zai yi kuma na jin ruwan in ka kawo ruwan ne an ji wani kan da ya zama haka da yawan da matsala ne kai ko da ne suke wani ne kuma da manzon Allah kada za mu haɗe kan ya ba da tarbiyya ne kyau ya bar mu akan ka kafin ku yi tafiya ya yi da ita mu kuma yanzu haka ta ji aiki haka ta yi kuka duniya haka ta yi mafari a irin wannan generation ya fi samun kuka har kawai da ya fi kawai ya lada to abubuwan duniya ina fi su gare su tunani na jira mafi yawan mafi yawan duniya Allah ya kiyaye Allah ya aika wa ulai kun wa ulai kun mun khaira wadannan ba su da alƙairi su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban Allah ya haɗa mu wa ulai kun mun khaira Allah ya wada shi masu da kuma ana masu ga aljanna Allah ya yarda da aljanna da bai Allah ya aika Allah lahu jannati Allah ya kana da musu aljanna tabi yan anhar ko mutum da da cikin aljanna خالدين فيها ذلك يوم الجنة على هذا الشيء ذلك القول العظيم الذي وصل الشيء يقوم يجمع على خمسة قلوبهم تكون الكلام للجميع والكلام على هذا الجنة نعم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم إذا ما سمعوا أذري على المؤمنون والكفار وجاء وجاء وجاء المؤمنون بمعنى ما سمي مقصودي أي كلام أكثر من التعيين sashen malamai da cikin tabi'ai suka ce su ne banu difa wanda suka zo daga ƙauyukan wajen madina wani suka ce a banu abu da najja wasu amfani sabani kabilu daban-daban waɗanda suka zo al-muhabbiru amma dai mafi yawa ƙarfin magana da yafi yawan shahara banu difa ne wanda suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna son su ba ilimi saboda جميع التسليم إلى الله سبحانه وتعالى يجري وجاء المعبدون من الأعراب لا رمضان طويل الحدود وصول ثم الكبيرين كل كثير كبيرا كذا كبيرا كذا كبيرا كذا وصول فجأة وصول جماعة لك كبيرا كذا وصول جماعة لك كبيرا كذا وصول جماعة لك كبيرا كذا وصول كذا وصول جماعة لك فجأة وصول أهل السوبرمين سوبرمين المعبدون يقولون من الله صلى الله عليه وسلم حفظ من خطيئة أبدا suka zo wa ka'adar da zina kallabu Allah wa rasula waɗanda suka karyata alƙawarin Allah da abin da Allah ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam da shi suka karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ko suka zauna ba zuwa su bari mu yi suka kawai su kanka da Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai waɗanda su ko kare hanyar da Allah za su so su bari mu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko biyu ne da biya Allah ya tauki mun da zina kafaru bi mu'adabun alim tabbas waɗanda suka shirka suka tsaya ta irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don mulaci ko kuma suka suka tsani ba suka ba ta yi addinin musulunci ne tabbas azaba ne ya nadi zai sami da ta za ka akwai masu ba da izini na gaskiya akwai waɗanda suka tsaya ba wani uzuri su sun daura ne kawai sai ka taɓa bi daga cikin kayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda su kuma kafirai ne masu tsantsa ba wanda addinin musulunci Raka irin waɗannan da munafikai da yusibu da zai kafa rujin ma'ala mun shi su ne waɗanda azaba mai rasu zai same su. Na.
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصروا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قل لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
ولا آية قلنا أي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ɗaya daga cikin dalilan saukanta wadda zai yi misali da wani lawa an yi mana alhaji kuma su ya abada zai yi misali da wani lawa an kashi wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi ma rubuci manzon Allah ne aka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ansarawa da ansare mai matuƙar gaskiya yake ina zaune ina rubuta ayoyin suratul tauba manzo Allah yana gaya masa idan aya ta zo zama za ki masa ga in za a rubuta wannan aya in kun tabbata wani aka ga ya mutu in kun bari mu ka ku ku abu darda in kun sabala ko ta ku ka ci gaba ne Ali ibn Abi Talib Uthman bin Affan Umar radiyallahu anhu da Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu duka da sauran kula sabda bin Mas'ud to zai kun sake yake ina cikin rubuta ayoyin suratul tauba na yi haka da alƙalamin na sa shi a kunne na ina zaune sai ga wani mutum makawo ya so gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ayoyin jihadi cewa a shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo sai ce ga ya rasulullah ni kuma yaya zan yi ga ni makawo ba na gani da kina yana faɗan haka sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka ido yana ta kan abin da ake saukar masa ni ko har ruwa yana kan kullera ma'ana alƙalamin da nake rubutu da shi kan kullera bayan an gama saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sai na je na karanta mun laysa ala qur'ani ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ابتلاء نفسه بالله
kawai ya ga bawo wani don ba samu duniya ya suna tafiya a rufar wannan ayoyi da kuma insha Allah ta'ala fassarar ayoyi in muna raye in Allah ta mu za mu ci gaba da fassara ayoyi wannan ɗaya daga cikin dalilan da malamin suka ambata na tsokowar wannan ayoyi kenan akwai abubuwa daban-daban waɗanda malamin su bayyana wallahu ta'ala ala muna raye za mu ci gaba da zuwa da wannan ba ta da samun dace wallahu ta'ala
Thank you. da kulle masu yanki yadda ya kamata musamman masu jiyar sana'ar da ya fi kuma su ta su kulle wuyan tafiya ko kasa ko yi kuma wuta da suna biyan masu da kan dama su kuma da yadda suna samun da kai sannan kuma an ga tashi da da ɗan yana wuya a wani suna da a cikin ruwan kawo ba na kawai ci gaba kuma da wani hannu ne amfani da dama da kuma da wani sannan kuma kuma doshi wanda ke fitarwa wanda ke yana da wasu lafiya wanda ke yana da wasu lafiya a kuma ya shafi wannan lafiya wanda kuma za su kuma kama da yin gida da yake yi sannan da masu zama aiki wanda ke yana da suna da kuma wani matsayi wato kuma kana sanin kana da kawai da sannan kuma da sauran kasuwa sannan kuma a shirya kasuwa da kuma kudin fahimta a wajen yankin kasuwa a wajen kasuwa a kasuwa
duka bayan Allah duka bukatan bayan Allah a cikin su da addu'o'i duka mu gaba da yana da bukatuwa zuwa ga addu'o'in juna kuma kowa da irin abin da yake bukata a cikin Allah kowa sai da gamo da tsare kowa da abin da yake bukata Allah ya yi masa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi masa da bukatun mutum shi ne mai iko da ya yi su kuma ya yi wani wasu ne mai iko da bayarwa su bayarwa ne musamman a cikin wannan wata mai albarka da Allah yake karɓar addu'an bayi a lokutan muhimmai masu yawa da kuma irin ɗawainiya na siyasa da yake rubuwa ya dace ya zama wajibi ne dukkan mu gaba ɗaya ko a sirrance ko a bayyane kowa ya rika addu'a Allah ya sa a samu shugabanni na kwarai masu adalci waɗanda za su rike a dukiyar talakawa da adalci ba tare da hankali ba kullum ya kamata rika wannan addu'a shi ya rika yi Allah subhanahu wa ta'ala bai da sura ta ayyukan bayi ba sai ka tsayawa da yin hannun domin wanda za ka ko sai na da shi zuwa ba jiwo jiwa mutane to Allah shi san wanda ta jiwa na farai wanda kun bai da kawai da yin Allah ko ka addu'a insha Allah ta ala ce ko da ma za a yi zalunci ko shi da aka yi zalunci sai Allah ya tabbata bayan Allah su zalunci wanda shi ne da ma'anar ta farkon addu'i da shi ba ka gaskiya a dalilin addu'a shugabanci ya komai mai sarki a rayuwar mutane in shugabanci ma matsala ba wanda mai da wani in shugaban da ya kyau in sha Allah wa zamu da ya kyau Allah ya samu اللهم ول علينا خيارا اللهم ول علينا خيارا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولتشكر شروط المغادرة والتي قام عليك الذي أعطى الله من المساجد التي قام لدرجة وأنت راسك في الدرجة ويدنا ولكن في درجة ومعطوة عليك أيضا أنت راسك أصل شيء من الدرجة gabar shadida mai albarka wanda suke jarabawoyi a kwalejoji da jami'o'i da ko'ina kuna roƙon Allah su bani wata da ke nufe masu neman aiki Allah ya basu aiki mai albarka sai ya albarka a rayuwar da rayuwar da kariya masu juna mata Allah ya ɗauke su lafiya ya basu juri a kuri a kowa da irin bukatar da Allah su bani wata ya azurta mu da abin da muke bukata gare shi na alkhairi kuma da ba alkhairi bane gare mu Allah ya ci mutane a wasu shamanin da abin da zai zama alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاه قبولنا اللهم اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وازواجنا وزوجاتنا وعاتب رقابنا ورقاب ديننا في هذه السلسله المباركه في هذه الليله المباركه وفي هذا الشهر المبارك اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره اللهم ثبت كلامنا على الاسلام والايمان ونعوذ بك من شرور ونفسك اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن بعزتك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك التي ونجعلك في نفوس اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اكفنا شر اعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم اللهم انزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وانزل علينا بركات من عندك في مسجدنا هذا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واحفظنا بعد جسدك معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انزل علينا بركات من عندك في بلدنا وبلدنا وبلد بلاد المسلمين اللهم وفق علينا ايامنا يا رب العالمين يا رب العالمين سبحانك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك ومن اليك ما تقوم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل قبل على من ظلمنا وانصرنا على من اعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة جدارا ولا تتبع علينا بالذنوب ولا تستقيم ولا ترحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك